bismillah rahman rahim da Allah a kashi fankoki na duk wadda ba a da bukatar ta dinna wancan ɗinci duk a kashe su wannan ma da da tsaye na kawai ta ishe mu bismillah rahman rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren litinin daren 19 ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da 24 ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma shine kaset na 779 daidai cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa ga cikin littafin girma littafin abu abdullah muhammad ibn ismail bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa da amfanuwa da su duniya da kiyama kafin nan yau ma akwai tambayoyi kamar haka shin ya halarsa a rubuta alƙur'ani da wani yare to ma'ana a rubuta ƙur'ani da harufa na wani yare kenan koko a maida shi wani yare kamar yadda aka taɓa yi a ƙasar turkiya akwai wannan dajja da ta taɓa tasowa cewa ya za a ce komai da larabci za a yi ai wannan akwai rashin equality na ƙabila ko menene da haka a turkiya taɓa samun lokacin da aka ce sai dai kawai sallama sai ka ce in ka ce Allah mafi girma sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai dawo saka kenan to su kuma sai su da turkiyanci ina fatan fahimta wannan kaga da demokradiya ne kawai ina fatan fahimta kama wannan kuskure ne hatta shi ka rubuta yaren larabcin tu larabcin ka rubuta da harfan hausa alhamdulillahi rabbil alamina ko ko rubuta da turanci transliteration da ake cewa gaskiya zance mafi nagarta game da matsalar shi ma bai halasta ba duk wanda zai koyi qur'ani da larabci koyi dan Allah ce qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i wajin la'allahum yahtaduna cewa qur'ani balarabe ne inna anzalna ilayka inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqiluna inna ma yasar wa anzalnahu inna subhanallahi tubashiru wanzalna bilisani inna ma ana tafsirin su kai fi suratul maryam kashi kashanta Allah ce bilisani kade da yaran qur'ani larabci aka saukar da shi kun fahimta so qur'ani ba larabe ne ba a rubuta shi da wani duk wanda zai koyi qur'ani zai koya da larabci ina fatan fahimta in zai iya karanta latin ba ka bai zauna malami ya karanta masa ya saurara kuma wallahi malaman mun sun ce Allah saka masa alkhai da suke raddin wannan magana a aikacin ka je ka gani zaka ga fa'idar abin da suke raddi akai a aikace shine zaka je ka samu suke koyan karatun Qur'ani da transliteration kaga Qur'ani baya karantuwa duk wanda ya ce maka iya karatun addinin musulunci da transliteration ka je ka saurare shi ka je yana aikanta Qur'ani baya karantuwa zaka ce alhaqumut takasa ka ce al al hakumu takasuru haka zaka ji karatun ina fatan fahimta so la budda ya zama qur'anan arabiyyan da larabci za ku yi qur'ani Allah samu dace tambaya ta gaba ke cewa ina hukuncin macen da ta yi wasa da farjinta a azumin Ramadan kuma ya matsayin azuminta ta yi ba daidai ba ba ta tanga wasa da farjinta daidai ke da namijin wasa da nashi farji al'awar shi ba wannan duk ba daidai bane abinda ake so da mai azumi shine ranar azumi fa idza kana yawmu sabaikum fala yarfus wala yastab kada a samu kana da arrafas rafas shine duk muqaddimatul jima Allah ya ce annabi ya ce in mai tuna azumi kare kuskure haka ina fatan fahimta amma azumin tunanin bai kare ba amma ta san ta gungobe azumin an fahimci wani abun ko wannan shine ingantacciyar magana ku duba littafin subul salam ya tattauna matsala din insha Allah ta'ala har ma namijin da ya koma yewa arbin nan wanda suka ce wasu suka ce idan yayi inzali garin wasa da gaban shi shine azumin shi ya kare da kafara suka ce a azumin ya kare babu kafara amma malam Aminu Sanani ce gaskiya babu dalili takamaimai akan wannan matsala din tunda babu nasin kitabu suna ko akan wani abin lalle lalle da yayi laifi akan wannan aiki dai amma azumin shi bai lalace ba dan bi daga cikin abin da aka lissafa na lalace azumi na gaba ina yawan ina yawan waswasi a alwala sai naga kamar ta kare me mafita dangane da haka to wanda ke yawan waswasi game da alwala na farko ya kamata ya kula da aliqin la yazulu illa la yazulu bishak shakka ba ta kauda abin da yaki ne tare da shi shine idan har ka tabbatar da alwala ka yi ta to idan ba yanzu ka ji keke da keke abin da yake alwala ba ka kawai wannan waswasi din misali ka tabbatar da kai alwala kana da alwalarka sai kawai shakka ta maka wai ko kai tusa ko baka tusa ba ko kai fitsari ko baka fitsari to sai kai watsi da wayannan ko kai ko baka yi ba din ina fatan fahimta domin ita alaulat ya ƙini ce kana ita wannan kuma shakka ce sai kai watsi da ita sai dai mene idan ka ji kayi tusa yanzu ƙiri da mutu ka ji ƙarar tusa ko kuma ka ji warin tusa to ya tabbatar da alaularka ta kare kenan amma kakka kuskura ɗan uwa ka wayi wannan wasuwasi idan ka fara da kaɗan kaɗan zai kai ga maka in baka yi sa ba hauka sai ya sa maka haka al'imam ibn qayyim jawziya ka ce littafin sa igasatul lafan a min masayidi shaitan ko an masayidi shaitan ya tattauna matsalar shafuka masu yawa shin cewa lalle ilalle mutane su ta kazan da wannan ba ma wai alwala ba da yawa mutane suna shakkoki irin wannan abin to sai ka gina akan abin nan annabi ke cewa idan mutum dan shaitan yana zuwa ɗayan ku sai cika a cikin dubararsa sai ka ringa jin kaman kai tusa kaman ba kai tusa ba sai mutum kaman fitsari ya fito ba kawai bai fito mashi ba annabi ya ce nemi tsari daga shaidan sannan kuma ya ci gaba da harkokin shi sai in fa ya ji warin tusa ko kuma mene hatta ya sama sautan aw ji darihan ko ko ya ji wari ko wannan shine ko ya ji karatu wannan kawai zai sa al-rashtori insha Allah ta'ala Allah samu dace ci gaba da karatun mu muna babu halisa sir rajul wa man lam yasasir wa man raka rak'ataini inda al-qatl mun sharhin wannan babi mun karanta hadisin je mun kwana kan inda shi Khubayb al-Ansari Allah ƙara masa yarda in za ku tuna har mun zo lokacin da aka je za a mene an gabatar da shi za a kashe shi a lokacin sai roƙi wayannan masu shi cewa mene su ba shi dama ya raka guda biyu to daga nan ne sai ce sai Khubayb ya fara addu'a gashi nan zamu ci gaba yace Allahumma ahsihim adadan a ruwaya can gaba za mu sai ce mene waqatuluhum badadan wala tubqi minhum ahadan cewa Allahumma ahsihim adadan Allah ka iyakance su ta fuskar adadinsu kowanne ya zama da tashi azabar da za a yi masa shine ahsihim ka iyakance su adan fuskar adadinsu waqatuluhum badadan ka kashe su a warwatsi wala tubqi minhum ahadan wa'annan suka zo suka yi wannan abin Allah kar ka bar wani guda ɗaya kai gaba kada ka bar wani shi a cikinsu yau na fatan fanci wani abun ikon Allah kuma haka Allah kamar da alma ibn hajar ya kawo cikin fatul bari a cikin kitabul magaji sai ya ce abin da Allah masa shekara ba ta kewa ba ce wannan duka ba wanda ya saura cikin wani kan mubasharci kashe shi din ina fatan fahimta kaga wannan yana akwai waliyin Allah ne kenan ko za mu zo mu ji shi asim din shi ma wata addu'a Allah ne shi waliyin Allah ne duka addu'o'in da suka yi da cewa ya Allah akhbir rasulaka anna Allah ka ba manzan Allah ka ba manzan ka labarin halin muke ciki nan da nan Allah ya ga masa Allahumma qatulhum badadan nan da na shekara mai zuwa shi kuma wancan Asim wanda aka kashe tun farkon za ku tuna akan dutsen nan kenan shin yayi wata addu'a cewa ya Allah karka ba su dama a kaina duk da bai zo cikin wannan ruwa ba ma'ana kada ka bar wani gabata wata je hannun kafaran nan shi ne a ƙarshe za mu zo mu ji bayan sun je sun sai sun ji labari sai aka aika wai a ciro kan shi an siya ko wasu kuɗi masu yawa suna zuwa shi ne sai Allah ya ko zuma ta bi su da harbi duk suka gudu ka ji auliya illahi kenan malam na gaskiya to shi ne sai akubabu sai ci gaba da waka cewa wallasu ubali hina uktalu musliman ya ce aibin ban kasance ina mai damuwa ba lokacin da za a kashe ni a halin ina musulmi lasu ubali hina uqtalu muslim lokacin za a kashe ina mai musulmi ban da wata damuwa ina fatan fahimta domin shi musulmi kamar da manzo Allah sifanta shi ne babu asara ta tare da shi inda an kashe ka kana musulmi musamman ba kuma kana fa aikin manzon Allah ne annabi ya aika ka kuma shahada zaka yi to me damuwar da zaka yi babu damuwa a cikin ta ina fatan fahimta har Allah cewa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat wanda aka ce saboda Allah ba matattu bane kuma kan ma ke tsammanin haka din bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna suna nan rayu ne suna nan Allah na azza su a wajen a wajen shi so babu damuwa dan an kashe ka akan musulunci shi sa muke kira ga duk waɗanda suka san gaskiya suka san abin da ya kamata su daina jin tsoron kisa kuma su daina jin tsoron talauci ina fatan fahimta jama'a mutuwa ba abun kunya bane kuma mutuwa ba yadda zaka guje mata la mafarra minha babu wajen guje mutuwa kuma ba za ka mutu ba sai ranar da Allah ce wa ma kana nafsin an ta muta illa bi idnillahi kitaban muajjala ba wani rai da zai mutu face da izinin Allah sai in Allah ya ce yau ka mutu ina fatan fahimta da haka wani ba zai kara maka ba zo bai irge maka ba kuma wayanka ba zai hana ka mutuwa ba wayanka ba ba zai hana ka mutuwa ba dubarbarinka ba sa hana ranar mutuwa kai ka mutu yau akwai wani wani baba ne a gare mu da haka shi ma yau an zo an ga mu ya rasu shi gaba ɗaya ko ta'aziyya bai san zuwa ko labarin mutuwa bai so ma gaba ɗaya labarin in ka je ka same shi ya fatsu fa kai magana ta ni da saurana ta baka ba mu je sai sai kai maka naushi ma shi bai san labarin ma mutuwa kuma yau ta dauke shi din ƙarshen tiktika tika mene tik mun yi wani sunan shi malaku mai Allah ji kanshi da rahama Allah gafarta masa Allah sa ya huta mun wani mallaya ko mai magani shi ma shi ma wace wake shi nan zai rayu a kaman shekara hamsin a nan sai ya tafi saudiya kaman maka ya kaman shekara ɗari sai je madina sai ƙarshe shawarar rayuwar shi kusa da manzan allah ina fata fahimta to ba je ko ina ba shi kenan a nan ya mutu bai ma je saudiyan ba tukuna yadda kake wayau da zille mutuwa ka ci fruit ka ci vitamin ka ci wane da ka je kai training kai press off kun fahimta dukkan wannan ba zai hana ka mutuwa ba malam ina fatan fahimta mun ta fira da wani yaro ya lokaci yana zafin kan pharmacy yana dalibi ne sai yana cewa ai abin da yasa ƴan afirka ke mutuwa ba sa cin abincin su ba balance diet babu abin me yake da suna irin wannan motsa jikin ba kaza ba ka ce ikon Allah shi sa su mu muke ta mutuwa su kuma kai sa suke tsaure to me yasa a ƙarshe suke mutuwa kuma ƙarshen tuka dole ba suna mutuwa ko kuma yara ba sa mutu a cikin sakace ina fatan fahimta wannan duk tunani ne na rudani na yan bokan zamani so rai mutuwa sai ran da Allah ya rubuta dan haka kaka ji tsoron mutuwa kaka ji tsoron kowa a bayan kaza sai Allah madaukakin sarki ba mai iya maka komai ba mai iya hana ka komai sai Allah madaukakin sarki ka yadda da Allah a zuciyarka ka tsaya tsayin da ka fuskanci Allah ina fatan fahimta to sai ka zauna lafiya kai bacin ka yadda kake so ina fatan fahimta don haka malaman musu malam Jafar irin su malam Albani wayannan ba sai asara ba kun fahimta ba sai asara ba wanda suke cewa wai aito da ba su magana ba da sun daina kaza kaza da sun raga daga kafa da kaza kaza duk wannan daga kafa ba zai sa su kara kwana ɗaya banda su yi munan albani ke ce mana kun gan mana ya ce wannan wa'azin da muka yi ko da jewa muka yi mun daina wa'azi mu koma sai da kayan miya da gwanjo sai sun kashe mu ainihin suka shirya kuma sai ran da Allah ya ci kuna za mu mutu ina fata an fahimci wannan abu so wai cewa wai ba su daina don haka wani ce mana ana an ta lokacin da aka ɗan ɗariƙa ne ya ga an tafi an cika zuga an tafi ta aziya sai ta ai malamin naku ne gaskiya ya cika tafiya kai tsaye ne a ce ba ɗan kwana ina fatan fahimta to yin kwana shi ne zai hana albani mutu abin tambaya shi zai mutu to kuma in ya mutu in ya daɗe bai mutu ba kuma ga gaskiya ya tsaya mata ya taimake ta riban mai ci a tsawon rayuwar shi gara wannan gajeren rayuwar wadda take cike da albarka da tsaya ma gaskiya da yada ta ya fi maka ya kai uwa ina fatan fahimta kuma yanzu mu cikin munan waye bai sha'awa mutuwar Jafar da Albani ya daga hannu mu gani ko ko dai ko zai dagu ba ko amma Allah watakila akwai wani shi na ganin anya ina fatan fahimta amma wallahi mutuwar Jafar da Albani abin alfahari ce irin mutosu hamza ibn abdulmutallabi ina fatan fahimta irin su mutosu khubaibu irin su asim irin su abin nan yasir irin su sumayya irin wa'annan mutuwa akan kafiya akan addini wallahi alfahari ce abin sha'awa ce wallahi shi sa Allah ji kan mala alban da rahama tun da wasu mala jafar cewa ke ya Allah kai mana irin ta malan jafar yace jafar ba asara yi ba ina fatan fahimta wannan abu to da haka babu maganar asara kai kuma dan uwa abin da ke so kaka ji tsoro rashin fadin gaske ka rashin tsaya mata wallahi ba zai tsara maka kwana ba gara maka tinkare ta da gaskiya da abin nan wallahu musta'an da haka ku bi ke cewa walassu ubalihi na uqtalu muslima a yayin da za a kashe na matsayin musulmi ba da wata damuwa dan na san ba asara nayi ba ala ayi shikin kada lillahi masra'i ta kowanne bangare ne faduwa ta masra' makwanta mafaɗa to akan ko ina na faɗi ta dama na faɗi ko tagu ma'ana wani irin kisa aka yi mun bullet ne yanka ne kowanne ne dai ban da damu akan wannan matsalas in dai zan mutu akan musulmi wa zalika fi zati ilah zalika ai zalika ta'di wal maut wal masra fi zati ilah saboda zatin Allah madaukakin sarki ne wa in yasha yubarik idan Allah ya so sai kaga ya sa albarka a wannan mutuwa din sai ce yubarika ala ausali shilwin in Allah ya so sai sa albarka ga ausal jami'in wuslu alwuslu shine adud al'adha gabbai sai sa albarka akan gabbai na shilwin na cikin tsoka malamai sun fasa shilwin sai zama kamar mutaradifat da ausal da shilu din sai zama kawai mene kalmomi ne mataradifat dukkan su ana nufin gabai ina fatan fahimta sai ce al-mumazzaun wanda yake muqatta'un wanda aka yanyanka shi ma'ana ba zan damu ba wannan don ko da za a ce za a dadda zakabobin nawa ne ina fatan zama su ne hanyar mutuwa don Allah ya so sai Allah albarka ga mene da tsatsin gabobin nawa yayi albarka ga wannan mutuwar tawa malai ke cewa faƙatalahu wato mira sai ce faƙatalahu ibn harith shi wannan ibn harith ya kashe kubaibu fakana kubaibun huwa sannan rakatai li kulli mri'in muslimin qutila sabra sai zama kubaibu shine wanda ya sunnanta yin raka'a biyu ga dukkan musulmin da aka kashe shi irin kisha na asabur na ga muku mai asabur shine duk kisan da zama menene ba a filin yaƙi ba za a kawo mutum ne deliberately a kashe shi ana ce da shi saburo imma an ɗaure mai hannu an zinkwana shi an sare mai ko kuma an sa bindiga an ɗaure shi duka mene alƙatul mautu sabran kenan ina fatan fahimta malai ce fastajaba Allahu li asima li asim ibn thabit yawma usiba sai Allah madaukakin sarki ya amsa wa asim addu'arsa a ranar da aka same shi da wannan kibiya din koron da aka sheshi din yawon osiba ma'ana ran da aka same shi shi da tawagarsa kenan ran da aka kashe shi din ka kuma ta yi addu'a fa akhbara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu khabarahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sahabban sa labarin shi Asim da tawagarsa wa ma usibu da kuma abin da aka same su da shi wa ba'athana sum min kufari quraish ila asimin sai wasu mutane cikin kafaran ƙwarishawa suka aika wa asim hina huddisu lokacin da aka ba su labari annahu qutila cewa ai ma mutumin naku asim shi ma an kashe shi liyutau bi shay'in minhu yu'raf saboda aje a yanko wani abu a jikin asim din wanda za a gan cewa eh wannan asim din da aka shede wa kana qarqatala rajulan min udhama'ihim yawm badr shi asim ya kasance ranar badar ya kashe wani daga cikin manya-manyan kafirai aka ce uqba ibn abi mu'aydin shine samu ya kashe shi shi ma dan kaga ce to aje a kawo su huce akan gawar fa bu isa ala asim mithlu dhulla min ad-dabri sai Allah ya aiko aka aiko wa asim da mithlu dhulla mai adhulla as-sahaba giragizai haka minad dabri na kudan zuma ko zanzaro amma zahiri shine kudan zuma sai yazo Allah ya turo shi kaman abinan giragizai suka zo inda gawar take tunda su kafirai tunda wancan bakwai da an kashe ba wanda zai binne wani hakan aka bar gawar tasu ina fatan fahimta shi ne suka zo suka ga dasa waɗannan suka zo abin nan ɗin dole aka tafi aka bar shi fahamatu min rasulihim sai wannan zuma ta tsare su ta tsare asim daga yan aiken shawa ɗin falam yaqdiru ala an yaqta'u min lahamihi shay'an sai zama ba su sami iko ba akan sinki wani abu daga cin naman jikin asim dole haka suka koma hannu rabana ba ta da wannan abin ba Allah samu dace jama'an fanci hadisin da kyau aiko asalin in kun ga hadisin alaka shi da babu na kullu kara take maganar raka'a guda biyu tana nan kai ne prison yanzu an zo an Allah kiyaye tsautsayi ko da gaske a matsayin ka na musulmi an yanke maka hukuncin kisa za a yi maka hangin ko kuma za a harbe ka sai ka ce a jira kai nafila raka'a guda biyu ina ba ta fanci wannan abu magabata da yawa irin haka ya faru da su so kuma idan ya zama ana yaƙi din ya danganta ne ka ba da kai ne ko ka ba da kai wannan kuma ne zai warancin haka din ina fatan fahimta mun ji dai duka ko an ma da abin an fafata gashi dai duka ƙarshen abin da yanda ya zama amma in ka ba da kan annabi anan bai kore cewa wanda suka ba da kai bai ce wanda suka ma'ana bai ce wanda suka ba da kai din sun yi laifi ba jama'an fahimci wani abin ko sannan wannan hadisi yana karantar da mu mene karamatul auliyai cewa waliyan Allah suna da karamomi suna da darajoji a wajensa ta yadda Allah ya matata wa'annan mutane sabai nasa guda goma musamman asim da shi khubaibu din kaga ta farko asim Allah ya shi addu'arsa na biyu khubaibu yana zaune a daure amma Allah na kawo mai abincin da ba shi a wannan gari din yana ci ina fatan fahimta inabi yana samu yana ci suna ta mamaki na aka samu wannan abincin sannan kuma kuna ji sanda ya zo yayi addu'a Allah kuma ya ansa addu'a sa akan dukkan wanda suke wannan to akwai karamatul awliyai mu ahlus sunna me da cewa akwai karamatul awliyai amma ita karama kuji ba a tahaddi da ita ko challenging da ita al'amari ne zai bayyana ta hannunka wani bawan Allah cewa ga wani dan ya karfafa imanin shi wannan bawan ko kuma dan ya karfafa imanin waɗansu ina fatan fahimta da haka ba zan zuwa a ce ni wali ban ce to a zuwa a yi gasar karama to in ka ga haka to boka ne ba wali ba ne ina fatan fahimta wani lokacin sometimes ma faruwa ke abin haka nan kawai ba tare da wani kintsi da shiri din ba jama'a na fatan fahimci wani abu sannan kuma karamomi ba sa zama mene ba sa zama cewa sai shiga haƙƙin Allah maɗaukacin sarki ina fatan fahimta sannan yana daga cikin ƙariya a ce wai shehi wai duk wani wata karama ta duk wata mu'jiza ta wani annabi wai wani wali zai samu wannan karama din al-Imam Ibn Battal a cikin shan da yau Bukhari ya kawo wannan magana ya rugurgu da su ina fatan fahimta amma ba ma tarin karama an samu sabai da karama kuma har yanzu mutane su karama sannan kuma ku san wani abu jama'a fa ita ba karama fa ba tana nuna cewa kai fa kana tan kwalkwal na wani mutumin kirki bane gaba ɗaya fa ina fatan fahimci wani abu ba ita ke ka domin in ka ce haka in ka ce zaka tattara zaka tattara karamomin sayyidina Abubakar Siddiq sai ga ba shi ba wani cika cokali za su yi ba saboda imanin shi lafiyayye ne watakila kai mai ruwa ake so a karwa kai shi zaka ake baka karama din in ka duba na abuwa na umar na usman na da abi talib sai ga basu da irin karamin ɗan baya suka samu me yasa saboda imanin kamalalle ne mai nukusani imani shine ake dan bashi dan ya dan samu abin nan dan haska kame wani abu Allah bashi wani fita sai ga ito ashe yana kan gaskiya ne kenan sannan waye wali kuma wali ba wani mutum ne kawai da mutane ke nada shi ba Allah ne ce inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna sunu awliya Allah ina fatan fahimta masu imani masu tsoron Allah wannan sune waliyan Allah kawai to kuma tsoron Allah hakikanin shi sai Allah zai sani mu kuma dai kowa zai iya yin shi ne kawai kana zaton wani haka kana zaton shi mutumin kirki ne ina fatan fahimci wannan abun Allah samu dace amma kaga kuskuren yadda aka yi da mu muka mai da waliya a zamanin aka mai da waliya cewa su ne alloli ma ina jin wani shehi yana bayanin wai yana bayanin wai wai shehu ibrahim yasi ai al'amarin shehu ba sabo ba ba ko bane annabi ya ba da labari in sahabbai duk sun san da tabi'ai da tabi'i tabi'i duk suna suna sane da shehu zai zo kaji fa yadda ka san annabi muhammad ya ti min ba'di ismuhu ahmad nan wai dai yana sani za su zo wannan a daga sun zo to wani kuma ya ce halar annabi kai Allah kyauta abin dai babu kyau malam shehu in ya siya bayyana a halara muhammadiyya ya bayyana a halara ahmadiyya sai bayyana a halara ibrahimiyya to anan ne shi ya fito a kan kankan shi din ishara zuwa ga mene in ya Allah ne wallahi malam wannan fa duk tabar gazar da kake ji wannan yan failan suna suna yi fa shi ya buɗe masu kafa a cikin wannan alkafan shi ɗin ina fatan fahimta don haka ba daidai ba na ɗauki wali a mai da shi matsayin mene matsayin abin bauta ko kuma a bashi wani matsayi na Allah ko na siffofi na Allah baya halarsa jama'a ina fatan fahimta amma ba wanda maka inkarin cewa ko waliyai suna nan cikin su ahlus sunna cikin wanda za a samu mutanen kirki ba ana samun su Allah dai samu dace to jama mun karkare wannan babi din insha Allah ta'ala ko sai mu shiga babi na gaba inda Imam Bukhari ce babu fakakil asiri babu zai mana bayani yanta ko kuma yanto bawa al'asir bursunan yaƙi shine kuna da an je yaƙi misali an kama bursunan yaƙi musulmi to yanzu wajibi ne mu an so wannan musulmin fa da ke hannun arna imma mene bil mali wa imma ala sabilil badal ko dai a bada kuɗi ko arna da ko kama wani wani da wani da wani nawa za a ba ku sako mana wa'annan musulman sai aka yi lissafi za a bada miliyan kaza to gwamnatin musulunci sai ta duba ba yan uwan shi za su je su da kuɗin ba baitul malin musulmi za a ɗauka sai a je an so shi ba kuma zai dawo wai abin zai dawo kawai shi wani ɗin nan kawai shi zai dawo haka shi kenan ba kuma biya zai ba wannan haƙƙi ne akan gwamnatocin musulmi su wannan abin to ta yi kuma an kama shi muwa muna da namu akwai nasu a hannunmu akwai namu a hannunsu kun banci wani abin ko to ana iya fakakul asi ta hanyar a exchange ku ba mutum kaza mu ba ku mutum kaza wannan kuma na gan duk duniya haka ake gudanar da irin wannan tsarin ko ana ba da kuɗi ana masai mene ko a najeriya ai haka da yan boko haram duk da mu muna ganin kaman wannan ƙarawo zida ɗimi balla ne ko ba ka ba gwamnatin tarayya ta ɗauki 'yan boko haram ta miƙa ita kuma suka ba su 'yan matan cibok ko ko ba haka ba an yi haka a najeriya shi ba to shi ne fakakul asibi an ba da wani ai exchange da mene ba da kuɗi ba ko da ke so an ce an ƙara masu ma da kuɗi 'yan boko haram amma labari ba san hakikaninsa ba allah kyauta so wannan ya halasta a tsarin musulunci a 'yan tobawa ɗin nan malin sai ke cewa wafihi an abi musa anin nabi sallallahu alaihi game da ita wannan matsalar akwai hadisin abu musa daga manzo Allah sallallahu alaihi kuma hadisi ne da bukhari zai kawo malin ce qala haddathana qutayba ibn sa'id qala haddathana jarir an mansur an abi wa'il an abi musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam فك العاني يأد الأسير واطم الجائع وعود المريض بخاري حدثنا قتيبة ابن سعيد مالن قتيبة بن سعيد يا بام حديثي قال حدثنا جرير نيتي جرير يا بام حديثي عن منصور دغ منصور عن ابي وائل دغ ابي وائل عن ابي هريرة عن ابي موسى رضي الله عنه دغ ابو موسى الله قارا masa yadda قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله تيرا دا امين الله ثبتا غري شي يace fukul ani wato ku fanso wanda yake bursunan yaƙi shine al'ani ɗin kun fahimta ko an so bursunan yaƙi ya'ani al'asir wannan fassara ce ɗaya daga cikin masu ruwaya wasu ce fassara ce daga daga kutaiba ɗan sa'id wasu kuma ce daga ibn sirina ala aita halin dai wannan fassara ce ta ɗaya daga cikin malaman hadisi ɗin wato imul ja'iya annabi ce ku ciyar da wanda ke jin yunwa ku ciyar da mene alja'i mutum da ke jin yunwa wannan mai jin yunwa din imma mutum imma dabba kenan dan dabba mata da shiga cikin ja'i ta yi kaga wata dabba tana cikin jin yunwa cikin wahala to in ka bada ita zaka samu lada ka bata abinci zaka samu lada ya shinkafa ne ko ragowa ko kuma ciyawa ka sai ka bada duk za a samu lada sai ce wa udul marida sannan ku je dubiyan mara lafiya shine wa udul marida ku dubo mara lafiya ku je gaida mara lafiya kuna zaune sai aka ce wani ba shi lafiya tura daga cin sunna mai karfi ko ce ma yana daga cin haƙƙin musulmi dan wanka akan ka ka je ka dubo shi duk inda yake domin in baka je ka dubo shi ba kuma ka sani ran lahira Allah zai tambaye ka cewa ya bawa na ya ake ne rashin lafiya baka je ka dubo ni ba sai mutum ya ce ya Allah kuma kai ne ubangiji ya za a ce kai rashin lafiya sai annabi Allah ce ashe baka san bawa na wani ya kwanta rashin lafiya baka je ka dubo shi ba sai da Allah ka je da ka same ni a can wajen da haka aibi ne babba dan wanka ba shi lafiya ka ce ba ka je ka dubo shi ba ko faɗa kuke ka haƙura ka je ka miwa ƙarshen rayuwa kenan ina fatan fahimta don kuma Allah ya sa kana da kuɗin ɗan ayaba ne ɗan lemu ne eh ɗan wani abu alkhairi sai ka ɗan haɗa kai sannan kuma ga tarin lada wajen samun zuwa duba mara lafiya dole da je mu mara lafiya yana tafiya ne a fadama ko farfajiya ta aljanna akwai alkhairi ne wajen duba mara lafiya gashi kuma na sadar zumunci duk family din shi suka ganka ka zo dubo shi sai ka ga wani alaka ta ƙara tsakaninku da su ina ba haka ne ko ba haka ba sai ga suna farin ciki wani ma ya zuwa dubawa ne sai ga abin na alhamdulillah mun gode mu ga suna ta maka godiya da haka yana da kyau mun ga zuwa duban mara lafiya Allah samu dace jama'an fanci muhalli sha shine mene da yace fukul ani ko an so ko kuma ku fanso wanda yake bursinan yaki zahiri yake wannan alaka shi da babi din مالك قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مؤترف أن أبا عامر حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله قال لا والذي فلق الحب وبرأ النسم ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر مالتي حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس يا بام حديثي قال حدثنا زهير شي زهير يا بام حديثي قال حدثنا مطرف يتي مطرف يا بام حديثي قال حدثنا حدثهم عن ابي جحيفه يا باس حديثي daga abi juhaifa radiyallahu anhu Allah kara masa da kale ce qultu li ali radiyallahu anhu na ce sayyidina ali Allah kara masa yarda hal indakum shay'un min alwahyi kuna da wani abu na wahayi na daban na musamman ku suwa kenan yana ko ahlul baiti kenan hal indakum antum ma'ashar ahlul baiti indakum wahayi muhtassun bikum hmm? akwai wahayi naku na musamman illa ma fi kitabillah wanda ba shi a cikin littafin Allah ma'ana ba wanda mu musulmi muka sani ba qala la ali dan abi talib Allah ka masa da ce a a ba mu da wani wahayi daban wahayin da kuke da shi shine mu ma muke da shi ina fatan fanci wannan abu so ƙur'ani ƙwara ɗaya ne a wajen aliyu da ahal baita gaba ɗaya daidai ke da ƙur'an da ke hannun dukkan sauran musulmi ina fata fahimci wannan abu amma 'yan shi'a ne suke ƙoƙarin cewa a'a wannan ƙur'an da ke hannun musulmi ba cikakken ƙur'ani ba ne ƙur'anin ya kai ninki goma ko ɗari ne wannan ne yana can hannun mahadi ya shige rami da shi sai a ƙarshen duniya zai fito da shi ina fatan fahimta shi wannan qur'ani to ya za suka ce ai manage da shi za ga ana za ce sun yi da shi amma ana manage da shi da haka in ka samu cikakken ɗan shiya za ka yana kawo maka itiradi ga mene game da ƙur'ani za ka samu shi sa har wannan abu jabbir na kano nan in kuka lo ya fara itiradi ga mene ga wasu ayoyi a ƙur'ani cewa aya kaza ai ba ta aya kaza hankali ba zai ɗauka ba aya kaza ƙarin su usmani ne ƙarin suwa ne da waye da waye wannan abubuwa ɗin wanda kira maka bai sai da shi ba na taba jin zazzaki shi ma na wani azina cewa kwaban badurin menene yana inkarin ayar ke cewa in minkum illa waridu kana ala rabbika hatiman maqdiya ina fatan fahimta so in kana bibiyar littafan su hakikanin magana cewa shine ko shine ba sai da wannan alquran da muke sha matsayin qur'ani ba hal littafi wani rubuta wanda ban iya tunan shi kan tsaye wanda ke cewa me sunan tafin nan gashi kuwa wanda ke fi taharifi kitabi rabbil arbab sunan ta muna da shi a makaranta wani malam al-musawi ya rubuta yana nuna cewa yau if isbatul faslul khidab sunan tafin kine faslul khidab yankakken magana da tantancewa game da cewa fi isbati taharifi kitabi rabbil arbab wajen tabbatar cewa wai qur'ani da muke da shi an canza shi an jinkita shi ba shi bane littafi suka rubuta don wanda ya gaya maka ko dai jahilin ɗan shi'a ne ko bai sani ba ko kuwa amma dai wannan ita ce aƙidar a wajensu cewa wannan ƙur'ani ba cikakke ba ne ƙur'ani da yake raina hannun mahadi a cikin sirdab zai fito shi akirar zamani ina fatan fahimta sai su ce ajalallah farja huko sahibar zamani wane wane gashi nan wallahul musa'ar to aliyu dai kai tsaye ya ce babu shakka babu wani abu da aka keɓance su da shi sai mene sai littafin Allah maɗaukakin sarki to kuma in ba ma ba shirme ta ɗan shi'a ba yaushe za ka ce ba littafin Allah kenan babu hujja Allah bayan ƙasa kenan ina fatan fahimta kuma in kana bibiyar a ko su bido su akan ga yaɗa kwanaki za ka yi suna malamansu a can wanda suke magana za ka ƙara suna fito suna ce wannan ba ƙur'ani ba ni kaza da kaza ka suna fitowa suna wani maganu ɗin Allah da shi kyauta sai ke cewa la wallazi falaqal habba wa bara annasma yace la na rantsi da Allah da allazi falaqal habba ai shaqqal habba shine kwaya masara dawa a can ka shuka wake tsaga ta tafi da Allah kun fahimta shine falaqal habba wanda ya tsaga kwaya ta fidda tsirai wa bara annasma bara shine ai khalaqa annasma ita ce annafs ma'ana wanda ya halicci rai ina rantsuwa da Allah wanda ya tsaga kwaya ta fito da tsirai ya halicci rai ma a alamuhu ban san wani abu ba wanda za a ce mu kaɗai ahalibaiti muke da shi ban da sauran mutane illa fahaman yauɗihi Allahu rajulan fil Qur'an sai dai wani abu da Allah ke ba da shi wato wata fahimta da Allah ke ba wani mutum a cikin alƙur'ani shi ma ali bai ce illa fahaman yudihi Allahu ahla baiti rasulillahi ba yudihi rajulan yace wata fahimta da Allah ke ba ga wata to ta iyo a cikin mu wani ya samu wata fahimta ta karama wasu wannan kuma zahiri ne dukkan mu nan muna da fahimta kowa akwai abin da Allah ba shi da za a zo a fassara mana aya 1 2 3 4 wani zai samu wata fahimta ta ƙara samu a cikin haka ne ko ba haka ba wannan zahirin maganar abin sai na Allah ƙara masa yadda ya faɗa bayan nufin an keɓe su da mene fahimtar ƙor'ani ba ne balantana ce ai kaga an ce to wa a tulbuyi ta miwa babu aliyu ana madinatul emi wa aliyun babu ha ina fatan fahimta cewa wai in za a zo ilimi sai an biyo ta ƙofar gidan aliyu tukuna zan a shiga shi yasa su kuma wawaye ahlus sunna in shi da suka kaga wannan hadisin wawaye ahlus sunna sun fuska ce mene kuma to annan madinatul emi wa usmanin saqafuha wani shi ma sai ƙara na ce to nuna mai to usman shi ne rufin shi kuma in ji wani wani kuma ce adam mai wa abokan jujiranu ha ha gani abin ya zama daukaraɗiya ko allah da shi kyauta wallahu musa'an da haka ali baya nufin cewa su kaɗai aka ba fahimtar ƙwayar da haka a cikin tafiyar sai na don abi talib Allah ƙara masa yadda akwai dacewa shine mafi yawa sannan akwai abubuwan da shi da kanshi ya janye akan wasu fatoyi da wasu abubuwa ina fatan fahimta sai ce ma fi hadhihi sahifa da kuma abin da ke cikin wannan takarda aka ce takarda ce da bayanai yasa a cikin takobinsa na bayanan gasan da mu sai fito na masu wannan takarda ce kaga ba wani abu ne abin da kuke da shi ne ko musulmi sai yake cewa qultu sai ne ce ma fi hadhihi ma fi sahifa me yake cikin wannan takarda qala sai ce al aqlu shine diya an fahimta ko shine al'aqalu diya cewa idan mutum ya kashe kaza in mutum ya cire mutum haƙori kaza in mutum ya kaza kaza zai bayar wa fakakul asiri da kuma yanta wanda yake bursunan yaƙi wa Allah yi ƙwatala musulmin bi kafirin da cewa kuma ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri ina fatan fahimta jinin musulmi da na kafiri ba iri ɗaya ba ne ina fatan fahimta ba a kashe musulmi saboda mene ya kashe kafiri amma annabi ya tsawatar kamar da mu zo mu ji nan gaba insha Allah ta'ala kan maganar mu'ahadi da zimmi idan ka kashe mu'ahad ko ka kashe zimmi to ba za ka ji kanshin aljanna ba a kowane rukwazawa amma ba za a sa wuyanka a yanke ba saboda ka kashe kafiri sai dai a kowane punishment din ba an ce kuma shikenan kuma ka kashe mu'ahadi ko ka kashe zimmi ba harbi aka ce ba za mu zo mu ji nau'in ka kafarai to in ka kashe ba cewa ka kuma shikenan gwamnatin musulunci ta baka tafi furi ba abin sai zama shirme kina a hukunci gwamnatin musulunci ta hukuncin da ya dace da kai amma dai ba za ka shiga dan ka kashe kafiri ba ai ka ga abin nan ko kura me nake zuwa ta kashe ragwallaye ba ko Allah samu dace jama'a kun bace hadisin da kyau wannan hadisi za mu ƙara haɗuwa da shi a nan gaba za ku mu ƙara tattauna matsalar shi insha Allah ta'ala imam bukhari ce babu fida'il mushrikina babun zai mana bayanin fansar mushrikai yanzu anan mun ji cewa menene fansar musulmi da ke hannun kafirai daga cin dukiyar wane daga cin baitul mali in kuma yawanci sun ce za su amsa babu laifi akan haka din insha Allah ta'ala to nan kuma ana nufin fida'ul mushrikina kafirai su kuma su amshi a amshi fansa amshi kuɗi a hannunsu a ba su fursunan yakin da ke hannunsu da ke hannun musulmai kun gane shi ne fida'ul mushiriki na fansar da mushrikai za su iya biya a sake su malar ce kala haddasa ismailu bin abi uwaisin kala haddasa ismailu bin ibrahima ibn ukuba an musa bin ukuba an ibn shahabin kala haddasa ni anas bin malikin radiyallahu anhu أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذن فلنترك لبن أختنا عباس فداءه فقال لا تدعون منها درهما بخاري حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس مال إسماعيل بن أبي أويس يابام حديثي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة yace Ismail dan Ibrahim dan Uqba ya ba mu hadisi an Musa bin Uqba daga Musa dan Uqba ibn Ani bin Shahab daga bin Shahab qala haddathani Anas bin Malik Anas dan Malik ya bani hadisi anna rijalan min al-ansar cewa wasu mazaje cikin ansarawa ista'adhanu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sun nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faqalu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah idan falnatruk libin uktina abbasin fida'au ka ba da izini mu bar fansarmu fansar da take kan ɗan ‘yar uwanmu ba za mu anshe ta ba an gane fasar? idan ka ba mu izini falnatruk libin uktina fida'au fida'a shi ne mafa'ulin bihi ɗin ai falnatruk fida'a ibin uktina ka ba mu dama mu haƙura mu bar fansar ɗan ‘yar uwanmu ma'ana abbas ibn abdulmutallabi kenan an fahimta yana da dangantaka da mutanen madina to da aka zo yakin badar aka kamo abbas aka kamo aqilu da sauransu sai aka yanka mene abin nan tara ga kowanne ga abin da zai bayar shi abbas annabi yasa aka sa mai kuɗi da saboda tsohon attajiri ne mai kuɗi ne a garin maka da manyan kafare da aka kama irin su irin su wannan dangin walid ibn walid ibn mughira kun fahimta annabi yasa aka datsa masa to shine sai annabi yace to kai abbas kai zaka fanshi kanka kuma dan dan uwanka dan yayanka aqilu duk kai zaka fansa na san kana da kuɗi to su kuma ansar saboda kiran manzo Allah suka ce to manzo Allah muna gantin da wannan muna dangantaka da shi kuma kai ne oga gaba kai ne mai gida gaba daya yanzu kawai ka bamu dama kawai shikenan a shafe kudin da Abbas zai biya ya zama ya tafi firi kenan annabi sai ce da su mene la tad'una minha dirhaman yace ba za ku bar dirhami ko ɗaya ba abinda aka yanka nan sai ya biya gaba daya ina ba ta fahimta haka abbas ya jajirce ɗebo kuɗin maƙudai an fahimta ko ya biya nashi ya biya na aƙilu ala samu dace yanzu wannan yalo mai kenan kafare suna iya fansan kansu da kuɗin da aka yanka masu kuma hakan ya halasta وقال إبراهيم بن طهمان عن أبو العزيز بن صهيب عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بماء من البحرين بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال خذ فأعطاه في ثوبي مالك حدثنا إبراهيم بن طهمان آه وقال إبراهيم بن طهمان إبراهيم بن طهمان يكي تشيوا عن عبد العزيز بن صحيب دغ عبد العزيز بن صحيب عن أنس دغ أنس قال يتي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم lalle manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi utiya bi malin min al-bahraini an zo mai da dukiya daga bahrain faja'ahu al-abbas sai abbas ya zo wajen manzon Allah fa qala sai ce ya rasulullah manzon Allah atini ka bani cikin dukiyar nan fa inni fadaitu nafsi domin ni da na tashi fansar kaina a yaƙi na fanshi kaina wa fadaitu aqilan kuma na fanshi aqilu fa qala sai ce khudh annabi ce to ga ta na ɗebi dukiyar faɗahu fi thawbi sai ba shi dukiyar a cikin tufafinsa wannan hadisi ya gabata can tun a cikin kitabul masaji in ku tuna ba manta ba ina fatan fanci wannan abu haka ya halasta kenan kaga magana an saffansa a wajen kafare a sake su jama'an fanci wannan abun ko Allah samu dace to nan kuma kak wani je zaji to ai manzon Allah ba ƴan uwan shi dukiya a dukiya ce aka zo daga Bahrain aka samo ta gabdar so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ta nan an jibge ta kowa annabi ya ce ku zo dama ce ma ya kun indi min khairin falan addakhiru ankum matuka ko na alkhairi da gare ni ba zan koyin hana ku ba aka ringa kiran sabai kowa wani yaje ka diba me za ka ce dama amarya ce nake son ƙara ta je ka diba kai kuma bai ban ƙarasa gidana ba je ka diba har aka zo kan abbas ya zo ce cine ce to manzo Allah ka san fa ka kare tattalin arziki na yanzu ya za a sai ce je ka diba mana shi ne sai je shimbu da katon bargo kasan ƙwaƙwaƙwan alhazai mala ya je shimbu da katon ya dinga ɗebo dukiya mala ya ɗauko su gwalagwalai ne ya ɗauko su mene ne ya sai da cika bargon ya gaba ƙato aka ɗaɗɗaure haka shi ne sai yunƙuri zai ɗauka sai gaba zai ɗauka ba shi ne sai ce manzan allah ya rasulullah to ka sa wasu ɗauka su kai min gida na ce a ba zan sa wasu ɗauka su kai ma gida ba ya ce to ka ce su ɗora ni ka ji fa annabi ce ba zan ce su dora ka ba to kai ka dora ne ce ha ni ba zan dora ka ba ɗebi iya bukatarka ya rage ya rage ya ce a sake haka haka sai da kai ga lokacin da zai ɗauka sai ne kinkima da ƙyar ɗora ya tafi ya juya annabi ke ta ƙyaƙyata mai dariya ina fatan fahimta wai ma'ana tsoho irin wannan ya kusa mutuwa amma har yanzu duniya bata mata a ran shi ba Allah ya samu dace yasa ƙofofin kurayen nan malam ba da ba su suka daddafe mana kasar malam sannan kowa ya ji daɗi malam eh wani ya taɓa yin gwamna ya talauce ya ga ya ɗanɗana talauci yanzu ya samu ya koma sanata kaga za a tara kenan ko ba haka ba eh wani ya taɓa famar sakatare ya sauka yanzu ba komai gidan shi ya kuma komai yanzu ya samu ya zama gwamnan ku a za ku ci uban ku kenan sai ta ɗiba aka ba tausayi a cikin lamarin ko ku lura da shi kyauta ai lamyam famahu ko illa turab ai dan adam kasa ce kawai magani Allah shi kyauta don haka ya halasta a sa'amfashin kansu din Allah samu dace don haka manzo Allah kakkafanci cewa ya fifita wannan a yanda aka ba Abbas aka ba sauran mutane sannan kuma dukiya irin wannan khalifa yana iya kallon maslahar umma ya ba su maslaha aka ce ba san ran shi ba مالك وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسارى بدر فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المغرب بالطور مالك وحدثنا محمود مال محمود أبا حديث قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق أبا حديث أما قال أخبرنا معمر معمر أبا حديث عن الزهري الزهري عن محمد بن جبير daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi daga babansa an wakana ja'a fi usara badani ya kasance ya zo game da asara badal wato bursunan yakin badar da aka kama mutum saba'in ƙala sai ce sami'itun nabiyya sallallahu alaihi wasallama ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara'u fil magarbi tsor yana karatu a sallan magarifa yana kanta sautu tsor wa tsor wa kitabin masor firakin manshur wal baitul ma'mur ina fatan fahimta wannan tun kafin musulunta ma'ana wannan shi ma ba shi ne kun fahimta wato mutsin din kenan ko Jubair ibn Mutim Jubair dan Mutim ba shi ne sai zo fansa cewa a bashi fansar ma'ana Quraysh sun aiko shi zuwa ya biya kuɗi a a daidaita da manzon Allah a fanshi wannan fursurorin yaƙi din har shine annabi yake cewa da babanka ke da rai ya zo da kyauta zan sake su dalili shine baban nashi mu'im din ya taɓa manzon Allah wata alfarma shine lokacin da aka manzon Allah je ɗa'ifa ya dawo ko yana neman karkashin inuwa zai shiga garin maka dan mutanen maka sun ce ba zai shigo ba sai shi wance ya ce to ni a inuwa ta zai shigo to balarabi yana da wata ɗabi'a kuma sun ji bai rushe ta ba idan ɗaya daga cikin mai ɗauko ta alfarma bai halasta mu karya kadarta matukar ba za ta cutar da addinin gaba ɗaya ba ne da haka manzo Allah shi kucin wannan to yace da yana nan da ya rama mai da wannan alherin da ya masa to ita kanta wannan kalma ai rama wace da alkhairi din ina fatan fahimta ita kanta faɗin wannan sanin alkhairi don kaga shi a cikin musulunci akwai mene yaba takuici akwai yaba kyauta kai a cikin musulunci duk wanda ya alkhairi annabi ya ce fa kafi'u kun fahimta shi yasa kun ga mu 'yan salafiya sai mutum ya kasa gane kan garin mu duk wanda ya alkhairi sai mun ambaci alkhairinsa amma watan kuma sai ka je mun faɗi wani abu da yi muna ragaraga da wannan matsalar kai ne za ka ruɗe duk wani mai alkhairi ba za mu koyi alkhairin sai mun faɗa za mu faɗi alkhairan malamai da suke wa addini hidima za mu ce wane da wane Allah saka masa alkhairi za mu masa fata alkhairi kuma za mu so mu ga 'ya'yansu da zuri'arsu sun samu rayuwa mai nagarta sun samu fifiko a cikin rayuwa alhazan birnin da suka taimaka mana cin addini su ma za mu faɗi sunansu za mu yayata su yi masa addu'a ‘yan baya masu gaji wani alkhairin a cigaba da masa addu'a ɗin hajjiyoyin birni dattawa mata da na unguwa duk da su alkhairi sai mun faɗe su an faɗa shi sa in baka taɓa jin labarin masu kuɗi da malamai da aka yi a zari baka ringa sauran karatun mana albani da karatukan mu za ka ringa jin labarinsu a nan wajen nan kaɗai ya ishe ka rubuta littafi ina fatan fahimta za ka ji an kira mala ahmad galle su an ce allah ji kanshi rahama allah zura shi albarka shugaban izala na farko a wannan garin kenan na zaria saboda ya yi a lokacin za ka ji an kira alhaji haruna ɗan jamun ce allah ji kanshi da rahama ya sa albarka a cikin zira'arsa allah mai kaza allah mai kaza saboda ya bayar za ka ji an kira alhaji maje za ka kira an kira alhaji ahmadu ido za ka ji an kira ko kuma za ka ji an kira malamai irin su malam huri cikaji za ka ji an kira irin su wane abbas isa lauya malam kauru malam za ka ji ana kira ana ta abinansu hakan na ƙasa gaba ɗaya domin wannan mu aƙida ne mutumin da ya mana alkhairi sai mun faɗi alkhairinsa sai mun kuma yaya ta wannan alkhairi ɗin amma in ka ga an maka alkhairi kana ɓoyewa ba ka so a sani kai mugu ne munafiki ba ɗan halas ba ne ka san wani wani aka yi mai abin kirki ma shi ko ake so yake waye bayyana a shi shi kawai an gashi da abin shi ne kawai kun fahimta har ma wani sai koma fada da wani suka taimake shi din ko ba haka ka ciccida mutum ka tura mota suke cewa ko to sai buɗo ka da mene da hayaki da rago bakin mai fes ya ɓata ka haka da yawa mutane suke yanzu wannan rashin sanin sunna ne rashin sanin addini da rashin sanin ɗabi'a ta gari kuma mu a ƙasa wasu ba da muka tashi mun ga awar kawai mutuncin za ga wani ya je ni mata a gidan wani dan gidan wani a wani ai kaza da kaza shikenan sai ga ana respect ɗinka kawai saboda babanka ya yi mutanen anguwa ko ya taɓa cewa a taro yaran anguwa zai masu kaciya duk ya biya kuɗin wa yaran anguwa kaciya sai ga mutanen garin ba su manta da wani alkhairin ba ko ba ka bane ba amma duk ba wannan abu shi yasa ma sun daina yin mutanen kaciya sun daina yin kayan sallah ga ayan mutane gaba daya Allah dai samu dace so manzon Allah ya ba wannan yace da baban kana nan babu shakka da zami masa da in yi roƙe ba akan wannan lamari din to da za mu saki wannan bayi din Allah dai samu dace jama'an fahimta ko to mu ƙara hadisi da sauran minti biyar muke da shi za mu ƙara wannan babun za mu ƙara shi ko malin ce ba don mun kanta shi a baya ma babul harbi idan da khala darar islam bi gairi amani babu zai bayan hukuncin kafirin da ake yaƙi da shi idan ya shiga gidan darar islam me yakin darar islam garin musulmi garin da musulunci yake shari'a Allah ke gudanuwa a kai kun fahimta misala ce nan garin zazzau ƙasar zazzau ƙasa ce wadda ke da aiki da kitabu wa sunna ta ake aiki da shari'atul islamiyya to misali ko sai a misali a ce misali wanda ke aba ko ba haka ba shi kuma muharif ne nan ce muharif wanda ba ɗayan abu guda biyu da ba ɗayan abu uku tsakaninmu da shi ba huduna babu zimma ina fata ba isti'man babu al'amnu kai in babu wannan to duk wanda ba wannan ba muharibi ne idan ya shigo garin mu ina fatan fahimta to hukuncin sa kun gane bari mu ku bani yadda zaka gane shi kafiri to ta fuskar ana kallon shi ta fuska mene ahlul kitabi da sauran kafirai an fahimta ko to su din su ne aka raba su gida hudu akwai kafirin da yake muharib wannan ba ga maciji abokin yaƙi ne babu wata magana ta zama abin nan mu da su wanda ana ce shi mene kafiri muharib wanda babu wani jijiyar akan mu da su to akwai kuma mene zimmi kafiri zimmi shine yahudu ko nasare ko ba majusi wanda suka yadda su zauna a ƙasar da musulunci ke gwabani amma za su ba da mene jizya kun gane za su ba da mene jizya to irin wannan kafiri sunan shi zimmi irin wannan kafiri idan ya zauna a ƙasar musulmi to za a kare mai mutuncinsa za a ba shi amana zai komai din shekara dai zai ɗauko hatta ya ɗul jizya ta an yadin wa musa gino za su ɗauko jizya su kawo gwamnatin musulunci a ƙasƙance za su kawo shi wani abin amma kuma wani musulmi bai sai cutar da su ba ba zai gaya masu bakan magana ba ballantana ya kashe su ko yi kaza har da hukunce-hukunce sun kullum ta mafi sun magana akan wani matsaloli din wani shi ake cewa mene zimmiyi sannan akwai mu'ahad shi kafiri mu'ahad in ma ya zama ahalul kitabi in ma ba ahalul kitabi ba kafiri wanda ba musulmi ba amma ba yana rayuwa ba ne a ƙarƙashin gwamnatin musulunci a ƙasar musulunci yana rayuwa a can ƙasar shi ne ina fatan fahimta amma sai aka zo aka yi wani sulhu tsakanin shi da gwamnatin musulunci cewa to zaman lafiya babu yaƙi tsakaninmu ba za mu kawo muku hari ba ba za ku kawo mana hari ba ina fatan fahimta wani abu to shi kaga wancan kafiri wanda mu'ahad shi ba wata wahalar gwamnati za ta masa ba za ta mashi titi ba ba za ta mashi asibiti ba ba za ta mashi kaza ba ta mashi kaza ba da haka babu wata jizya a kan shi abinda ake bukata shine tsira wannan amana da aka yi ba zai kawo hari ba zai ba da dama kuma a kawo mana hari ba ina fatan fahimta to kafiri musta'aman kuma shine shi harbiyu din kun fahimta wanda ke shi ba wannan sunna tsakanin da shi sai ya taso sai ya zo garinmu kasuwanci in 40 misali ya kawo kaza ko zo wani abu ko zo bincike na karatu ko menene amma sai shigo da sanin gwamnatin musulunci ko sanadin wani musulmi da sanin wani musulmi shi ana ce da shi kafiri da musamman shi ma wannan duka ba halarsa a zubar da jininsu da haka ba a zubar da jinin kafiri na farko musulmi ba a zubar da jininsa sannan ba a zubar da jinin zimmi ba a zubar da jinin mu'ahad sannan ba a zubar da jinin wanda yake mu'ahad ai musta'man da wannan fata kun fanci wannan karkasuwa din suna da hukunce hukunce masu yawa malamin sun rubuce shi akan wannan matsala din to abin da da mu akan shine wannan kafiri ne muharib sai ya shigo garin musulmi ya zo leƙen asiri sai aka kama shi ya za'a da shi مالك قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو أبو الأميسي عن إياس بن سلمة بن أكوى عن أبي قال أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفله سلبه مالك يتوى حدثنا أبو نعيم أبو نعيم يا بام حديثي قال حدثنا أبو العميسي أبو العميسي أبا محديسي عن إياس بن سلمة رجع إياس بن سلمة ابن أقوى بن أقوى an abihi daga babansa kala ce atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ainun min mushrikina wani dan leken asirin mushrikai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya jihadi ne sai wani bakore shi ko wani kafiri dan leken asiri ne sai ya zo sai saje da musulmi ya je aje dokin shi zo ana cin abinci shi ma ya shiga cin abinci ana ta fira da shi haka yana ta leken asiri na ne zai ga mene lagwan musulmi kun gane an ce da shi ayin ne saboda mene shi jasus galiban yakan kalli mene ya kamfani da ido fiye da mene da magana ko da wani abu in ya zo zai ringa kallon abubuwa da keke da keke haka ina ne kuka ga fala mutum da wani a cikin ku kaza da ido galiban ke shi za ka ce shi ainu to da ya zo wannan mutumi din wa huwa fi safar a hal manzo Allah na cikin tafiya kun fahimta fajalasa inda ashabi sai wanda mutum ya zo sai zo wajen sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tahaddasu yana bugurwan cikin su yana fira sojojin ko amma daga sojojin da yawa sojojin sun kai guda nawa kuwa ka san kuma akwai masu saurin baki a ai mun kai mu dubu misali kenan ko ba haka ba in kuma sun gane su ki magana ko ba haka ba yawa Allah zai samu dace summan fatala ana haka kawai sai silale kawai bai ya gama cin musulmi da biyu kawai sai ya dauki taguwarsa kawai sai zuba a guje ina fatan fahimta annabi sai ce ina wannan da aka ce gocin ku ku je ku nemo shi a kashe shi dan leken asiri ne wasu ka dauki raƙuma wasu kaza shi salama saboda haka Allah mai baiwa a gudu a ƙasa sai koce mai doki kana da doki amma gudu a ƙasa sai wuce ka shi sa sai suka zuba tsaye da mai raƙumi da shi haka ya wuce masu raƙuman kuma ya je ya samu wancan kafar ya kamo abin ya sauka da taguwar sako yana sauko ya fille mai kai sai kwaso da raƙumin da kaza da sauransu da kaza ya taho manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace utulubuhu ku je ku nemo shi waqtulu kuma in kun same shi kan ma ku zo shi ku kashe shi kawai fa qataltuhu salama sai ce sai na same shi sai na kashe shi fanaffalahu salbahu asali ya kamata zama fanaffalani salbahu sai kauda lumina kansa sai manzan Allah ya bani salb me yake ce salb shine idan ana jihadi sai zama kai ne ka kashe kafiri sai ka fizge wani abu daga jikinsa ko kuma ka je irin wannan special operation sai ka dauko kayan to wannan ana shi salb to sai dauko da raƙuman da takuban nashi da mai sai annabi ce duka je kirki ya kai salama yawa na fatan fahimta Allah samu dace za mu kwanan cewa ma'ana kafiri na abin ne ya zo to a nan mun ba kuma ta a can mun bayani kan jasus ya danganta daga khalifan musulmi shi da maslaha game da kashe shi za a yi ko za a aje shi ne ana tatsan bayanai ko menene khalifa dai shi zai dauki mataki na karshe akan wannan matsala din Allah samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا رحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله جماعة يوكو مريا تابتوكو يوم